نعم مم، bai ɗauka ba na'am yau za su bin aiki kenan bai ɗauka ba bismillahir rahmanir rahim نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا, فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu saf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da annabi Musa da mutanensa da irin cutar da shi da suka yi wa kala musa li qaumihi Allah ce ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wa mutanensa ya qaumi yace ya ku mutane na lima tu'zunani yace don me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku ina annabinku ina manzonku ina jagoranku yace me yasa kuke cutar da ni mun ji nau'uka na cutar da annabi Musa alaihi salatu wasalam da mutanensa suka yi shi yasa wani lokaci da aka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa rahimallahu Musa faqad udhiya bi akthar min haza fa sabara annabi yace Allah ya jikan annabi Musa an cutar da shi da mafi yawan abinda aka cutar da ni amma yayi hakuri wani ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kason ganima ya yi rabo ya ba ma waɗanda suka cancanta a basu da ya kalli kason sai ce wannan kason ba don Allah aka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce mishi in ban yi abu don Allah ba wa zai don Allah annabi ya ce ba komi an cutar da annabi musa alaihi salatu wasalam sama da haka annabi ya ce shi ma ya yi haƙuri falon ma zagu lokacin da suka bauɗe suka karkace a zagallahu ƙulubahun Allah sai karkatar da zuciyarsu wallahu la yahdi alqawmal fasikin Allah baya shiryas da mutanen da suke fasikai Allah ya sa mu dace to yau zamu tashi a farkon aya ta shida to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim
قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Allah ya ce wa izkala Isa ibn Maryama Allah ya ce kuma ka tuna lokacin da annabi Isa ɗanna na Maryama alaihi salatu wassalam shi ma yake cewa ya bani Isra'ila ya ce ya ku banu Isra'il yanzu ai mun ji yadda annabi Musa ya yi fama da mutanensa Allah ya ce to ka tuna lokacin da annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma ya ce ya bani Isra'il ya ku banu Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ku sani ni manzon Allah ne zuwa gare ku Allah ya tada ni ya aiko ni a matsayina na manzo zuwa gare ku na isar muku da shari'ar Allah musaddiqan lima baina yadayya kuma ina mai gaskata dukkan abin da ya gabata gare ni dukkan manzannin da suka zo kafina na gaskata su dukkan littattafai da Allah ya saukar kafina na gaskata su minat taurati na at-taura wa mubashiran bi rasulin sannan ina mai muku bishara da wani manzo ya ati min ba'di da zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad wa kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka tuna ka ambata mu al'ummarka lokacin da annabi isa ɗanna na maryama ya ce ya bani isra'il ya ku banu isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati kuma ina mai gaskata duk abin da ya gabace ni na at-taura wa mubashiran kuma ni mai bishara ne bi rasulin da wani manzo ya ati min ba'di da zai zo a bayana ismuhu ahmad sunan shi ahmad yana daga cikin sunayen manzan Allah alaihi salatu wassalam ya sanar da su ko bai sanar da su ba ya sanar da su ya sanar da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kawai har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bayyanar da sifofinsu a cikin attaura da linjila daga ina zai taso daga ina zai yi hijira ina zai je a ina za a kafa daular yaya za a yi da'awar duka Allah ya sanar da su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah yake cewa allazina atainakumul kitaba ya'rifunahu آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Allah ya ce allazina atainahumul kitaba Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi kafin ka ahlul kitabi ya'rifunahu Allah ya ce sun san manzon Allah alaihi salatu wassalam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma akwai wani yanki daga cikin su da suke boye gaskiya bayan sun san gaskiya din sun sani sun sani suna da labarinsa suna da labarinsa lokacin da wata rana abu talib ya yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa sham wata tafiya da ya yi da waɗansu dattawan ƙuraishawa to tafiyar sai ta haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana yaro suna tafiya sai suka isa wata shema ta wani mai bautan nasara duk shekarun da suka ɗauka suna kai kawo a hanyar bai taɓa waiwayawa ya kalle su ba balle ya musu magana za su zo su wuce yana hidimar ibadarsa suna hidimansu na kasuwancinsu wannan zuwa da aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi zango a kusa da inda bukkarsa take kawai sai ya fito daga cikin bukkan ya shigo cikin wannan ayarin yana leke leke leke leke yana duddubawa sai ya ga manzon Allah alaihi salatu wasalam sai ya zo ya riƙe hannunsa ya ce haza sayyidul alamina haza rasulu rabbil alamina ya ba'athuhullahu rahmatan lil alamin ya ce wannan shine shugaban talikai baki ɗaya manzo ne na Allah ubangijin talikai baki ɗaya kuma Allah zai tada shi ne rahama ga talikai baki ɗaya sun san shi ko ba san shi ba ya arifunahu kama ya arifuna abna'akum Allah ya ce sun san sun san shi yadda suka san ƴaƴan cikin su sun san shi kin gaskiya ne da hasada da fada da gaskiya da fada da gaskiya shi yasa waɗanda suka dan samu nagarta daga cikin su Allah yake bada labarin su a suratul ma'ida wa idza sami'u ma unzila ila rasuli وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli idan suka ji abin da aka saukar wa manzon Allah me kenan alqur'ani Allah ya ce tara a'yunahum tafidu min ad-dam Allah ya ce sai kaga suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haq saboda abin da suka sani na gaskiya yaquluna rabbana suna cewa ya ubangijinmu amanna mun yi imani faktubna ma'ash shahidin Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida wannan littafi saukakken littafi ne daga Allah Allah ka rubuta mu cikin wadda suka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne wa malana la nu'minu billahi suka ce me ke gare mu ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min alhaqi me zai hana ba za mu yi imani da wannan al'amari da ya zo mana na gaskiya ba wa natma'u an yudkilana rabbuna ma alqawmis salihin sannan muna fata muna kwaɗayin ubangijinmu ya shigar da mu cikin bayinsa salihai sun sani ko ba sani ba sun sani annabi isa alaihi salatu wasalam ya sanar da su sifofinsu sifofin shi yana nan a cikin attaura yana nan a cikin linjila an yi bayani daki-daki game da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine a wani waje yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يقولون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يجدونه مكتوبا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي Allah ya ce su ne waɗanda suke bin manzon nan annabin nan ummiyin nan annabi Muhammad allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil wanda sun same shi rubuce dalla dalla a hannunsu a cikin attaura da linjila ya amurhum bil ma'ruf yana umurtansu da alkhairi wa yanhahum anil munkar yana hana su munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dukkan dangin daɗaɗan abin da za su ci tsarkakakke wadda ba zai cutar da su ba wa yuharrimu alaihimul khaba'is yana haramta musu haramtattun ababen da za su cutar da su wadda Allah ya hana wa yadda'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim sannan ya ɗauke musu ya sauke musu duk wani tarnaki da nauyi da aka ɗora musu a cikin shari'arsu fallazina amanu bihi Allah ce waɗanda suka yi imani da shi wattako wa azzaruhu suka ƙarfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken nan da aka saukar tare da shi me kenan alqur'ani da sunna ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne rabautattu kaga dai wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar bayanai game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan birjik a cikin littattafan da suka gabata amma saboda hasada da kin Allah suka juya baya saboda hasada da kin Allah suka juya baya kamar ba su sani ba kamar ba su sani ba kamar ba su sani ba kamar ba su sani ba Allah ya samu dace Allah ya ce wa idkala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ni mai gaskata abin da ya gabace ni ne na at-taura wa mubashiran bi rasulin sannan ina mai muku bishara da wani manzo ya ati min ba'di wanda zai zo a bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat Allah ya ce lokacin da ya zo musu da hujjoji bayyanannu kalu hadha sihirun mubin sai suka ce wannan sihiri ne a fili saboda haka ba za su bi shi ba amma ai sun san ba sihiri bane sun san ba sihiri bane shi yasa yana daga cikin arziki da Allah zai maka a rayuwa shine kaga gaskiya ka kalle ta a gaskiyan kuma ka bi ta ka ga ƙarya a nuna ma ƙarya kuma ka ganta a ƙaryar kuma ka ƙaurace mata wannan ba ƙaramin arziki Allah ke ma mutum eh wani ko nasiha wannan ko nasiha za a mishi sai ya tunzura ko nasiha abinda kuma za a mai nasiha nan shi ma ya san ba daidai bane ya san ba daidai bane kar ka yadda malam duk inda za a gaya ma gaskiya ko mai gaya ma gaskiyan yana yi ta fiskar da bata dace ba inda gaskiya ne ka yi haƙuri ka zauna da shi mafi munin zama shine ka zauna da wadda ba zai iya gaya ma gaskiya ba mafi munin zama ka zauna da wadda ba zai iya gaya maka gaskiya ba duk mutumin da ka san in kai ba daidai ba zai gaya ma gaskiya ka yi haƙurin zama da shi ko da baka jin daɗin yadda yake maka in dai zai iya gaya ma gaskiya ka yi haƙurin zama da shi ka kuma ma kanka tarbiyyar karban gaskiya du yadda take mutum ne a cikin mutane ka yi ba daidai ba sai ya ce abinda ka yi ba daidai ba ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza e idan ya yi ne don ya tozarta ka ya yi wa kansa amma in abin da ya faɗan gaskiya ne ka ɗauka ka yi aiki da shi jama'a mun fahimta? kana faɗi gaskiya ka ce wai don ba a zo maka da uslubin da ta dace ba bara ka karɓa ba a'a in dai gaskiya ce ka yi amfani da gaskiya in dai gaskiya ce ka ɗauke ta a gaskiya shi wadda ya yin in ya yi ne don ya tozarta ka aishi da ubangijinsa e shi ne za ka ji ana cewa allahumma arinal haƙƙa haƙƙan warzuƙuna tiba'a wa arinal batila batilan warzuƙuna citinaba Allah ka nuna mana gaskiya a gaskiyanta ka ba mu ikon binta Allah kuma ka nuna mana ƙarya a ƙaryanta ka ba mu ikon ƙaurace mata ba ƙaramin arziki ba ne duk wadda zai zo ya nuna maka ya ce abu kaza ba daidai ba ne ba daidai ba ne yadda ya kamata shine shi ya yi nasihar a yadda ya dace amma karka ce don bai yi a yadda kai kake so ba ba za ka ɗauka ba za ka ɓarar to lokacin da aka zo musu da gaskiyan sai suka ce a'a wannan sihiri ne mabayyani mun yi bayani a baya me ya ɗauke su zuwa ga haka hasadar manzanci da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin larabawa su kuma mutanen makka sun ƙi su ba da kai saboda ba a ɗauki manzon a cikin wadda suke so ba ba a duba wani babba a makka ko a fa'if an ba shi manzancin ba su kuma suka ce ba za su bi ba kaga dai ai dukkan warja ce Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce waman azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba Allah ya ce waye fi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah eh ƙarya na ƙarshe kenan shine kama Allah ƙarya eh annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kadhibu alayya laysa ka kadhibin ala ahadi yi mun ƙarya ba ɗaya bane da yi ma wani farar hula ƙarya annabi ya ce duk wanda ya mun ƙarya ya nemi wajen zamansa a wuta eh to balle a ce wa Allah ka kirkiri ƙarya ka jinginawa duk abin da kafirai suke kai ƙarya suka kirkira suke jingina ma Allah ci a uzairu ɗan Allah ne almasihu ɗan Allah ne a wane ne ɗan Allah ne duka ƙarya ne in ya kuluna illa kadhiba Allah ya ce ba abin da suke faɗa sai ƙarya tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah ce maka akwai wani waliyi da zai zo ranar lahira kasan e wai ko baka so in ka yi ɗariƙa sai ka shiga aljanna ko baka so ba ƙarƙarya ne mana ƙarya ne mana ƙarya ne mana ƙarya ne eh ko baka sallah sai ka shiga ko baka so sai an ja ka an kai ka yanzu wannan bai yi kama da drama ba eh wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne eh ba zai yi ba malam aljannan malar lahira najeriya ne ina ina waman azlamu mimman iftara alallahi alkadhiba Allah yace wa yafi zalunci kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah azzalimi lamba ɗaya shine wadda ke jingina ma Allah ƙarya eh mai jingina ma Allah ƙarya wa huwa yud'a ila islam kuma alhali ana kiransa zuwa ga musulunci ana tallata mishi musulunci ana nuna mishi musulunci ana kira ya zo zuwa ga musulunci amma ya kafirce ya juya baya yana kirkiran karerayi yana jingina ma Allah wani ya ce an mishi wahayi haka ne haka ne wani ma a mafarki za a bashi ya ce an zo an bashi a mafarki eh eh a mafarki wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah yace shi Allah bai shirye da mutanen da suke azzalumai Allah ya sa mu dace to sai Allah yace يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah yace yuriduna liyutfi'u nurallahi abinda suke nufi Allah yace suna nufin su bishe hasken Allah su rufe addinin Allah su rufe karsashi na alkur'ani su rufe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim da bakunansu wallahu mutimmu nurihi Allah kuma ya kici sai ya cika haskensa walau karihal kafirun ko kafirai ba su so a wani ku yace wa ya aballahu Allah ya kifir illa an yutimma nurahu yace sai ya cika wannan haske eh babu kalubale da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai gani ba don bishe addinin musulunci kawai idan ka ji yadda aka fara gwagwarmayar wallahi in ba Allah ya saukar da addinin ba wallahi bai isa ya wuce wa'annan gate din ya zo inda yake ba wallahi bai zai wuce ba eh bai zai wuce ba yuriduna liyutfi'u nurallah Allah ya ce kafirai suna nufi su bishe hasken Allah su bishe addinin musulunci bi afwahihim da bakunansu wallahu mutimmu nurihi Allah ya ce kuma yaƙi sai ya cika hasken walau karihal kafirun ko kafirai ba sa so lokacin da Allah ya annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kawo mishi ayoyin farkon suratul alaq a kogon hira bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma gida to yakan je yayi guziri sai sake dawo an kwana ɗaya biyu uku ya koma ya sake guziri ya sake dawo wata rana yana tafiya zai koma gida sai ya ji an kira shi ya ce ya waiwaya kowane gefe bai ga mai kiransa ba da ya daga kansa sama ya ce sai ya ga mala'ikan nan da yake zuwa mishi a kogon hira a tsakanin sama da ƙasa sai ya koma gida cikin firgici yana zammiluni zammiluni au dassiruni dassiruni lokacin yana tare da nana khadija amin bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan abubuwa da yake ji ya gushe sai ya ce wa matarsa na Khadija laqad kashitu ala nafsi yace mata ina tsoron kaina abubuwa fa suna ta canzawa sai na ta Khadija ta ce mishi kalla wallahi la yukzika Allahu abadan Allahu akbar ta ce mishi wallahi har abada Allah bai zai walakanta ka ba innaka latasilur rahim tace ai kana sada zumuncinka kana kula da yan uwanka wata hamilul kal kana daukan dawainiyan wanda bayi da galifu wa taksibul ma'dum abinda aka rasa a gun kowa akan zo ka bada wannan abu wa taqrib bayf kana girmama bako ka kyautata mishi wa tasduqul hadith tace baka ƙarya ta ce duk wadda ya siffanta da waɗannan ta ce baya walakanta har abada jama'a kun fahimta yanzu ne aka bashi annabtan ba wai a bakinsa ta ji ba a'a kawai wani abu ne da ta sani a tarihin rayuwa duk wadda yake da waɗannan sifofin baya walakanta ka kula da zumuncinka ka zan mai gaskiya a cikin mutane ka zan mai taimaka wa jama'a da bayin Allah har abada ba da ka koma da baya ba ta ce mishi layu zika Allahu abadan ta ce har abada Allah ba zai walakanta ka ba ta ce mishi ba komai sai alkhairi daga baya sai ta ce mishi to ya shirya akwai dan baffanta warakatu ibn naufal irin dottawan nan ne da aka ga shekaran jiya aka ga jiya aka ga yau suka tafi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce mishi ya ɗan baffana ga mai gidana ga abubuwan da suke ta faruwa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ba shi labarin duk abin da ya faru tun daga kogon hira har dawowansa gida sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wadda yake zuwa makan mala'ika jibril ne shi ne ya kawo saƙo ma annabi musa sai waraka ya ce ina ma a ce lokacin da da a wannan za ta kankama ina da sauran ƙarfi na nima in sadaukar in ba da gudumawa musamman lokacin da mutanen makka da su kore ka a makka annabi sai ya yi turus ya ce a wa mukhrijiyahum yanzu ni za a koren a maka waraka ya ce mishi ai ba wadda ya taba zuwa da irin wannan tafiyar face an yi adawa da shi to aka ga tun a lokacin an haska mishi akwai gwagwarmaya eh tun a lokacin an haska mishi cewa tafiyar akwai magabta a gaba tun ana da awa a sirrance Allah ya ce manzo Allah a fasa kwai kawai kunfa anzir Allah ya ce tashi kai wa'azi a fili aka fara ana kira zuwa ga Allah ana kira zuwa ga Allah to sai suka zauna suka yi mitin manyan makka jigajigan wadda su ne masu cewa a yi a yi a makka in sun ce ba da a yi ba ba da a yi ba matakin farko da suka ɗauka sai aka fara iskili da zolaya wa idara aka lalina kafaru in yadda ke zo naka illa huzuwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا sake ayan nan
وإذا رأوك إن يا وتر.
يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي hadha alladhi ba'atha Allahu rasula الذي بعث الله رسولا to akwai ta suratul anbiya'i wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakidunaka illa huzwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون to duk inda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'auka in suka ganka in yattakidunaka illa huzwa sai a fara dariya ana zoliya a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wannan shine manzon so ana ganin musulmi ana hangwa ya ce ga can fa manzon ku ana dariya to ai kaga nan ba gun bata lokaci bane tunda daga tana gaba yaushe zaka zauna kana cewa ana zolayen mu shi mai da'awa tafiya yake suna faɗa kana faɗa suna faɗa kana faɗa wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin nufassilu al-ayati ba ruwan annabi da su a ce mishi kaza ayi dariya a ce kaza ayi dariya sai suka gane fa tafiyar kuma yanzu tafi karfin dariya za ta fara sa kuka sai aka sake zama aka yi mitin wai yaya za a yi da wannan al'amari ne aka ce to a sa barazana a ciki mana to shikenan kuma sai aka shigo da barazana akwai ran da abu jahalin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune a gefe a harami ga manyan makka da manyan kafiran ƙurashawa suna nan ya ce musu har yanzu muhammadu yana zuwa ya goga goshin sannan a ƙasa a gabanku suka ce yana yi ya ce idan ya kuskura ya sake shigowa nan ya ce zai yi sallah yana sa goshin a ƙasa zan taka annabi sai tashi ya kabbar ta sallah e dole ne ustaz dole ne ka zama watan ba za a iya bude ma ido ba eh dole ne eh ka ka gane akwai abin da bude ido ne annabi yayi ruku'u kawai ya je ya sujuda yana tasowa sai aka ga yana baya baya yana tattarewa me ya faru ranka ya dade ce ina ganin wani fiffike fiffike ne haka annabi yayi sallama ya sallame ya ce wallahi da ya taba jikina da mala'iku ne da su cafe shi gaba-gaba su tafi da shi ba an gama ba eh eh abba malam eh to aka wuce barazana annabi ya ce wallahi an min barazanan da ba a taba ma wani irinsa ba aka zo aka ce to yanzu a sa ƙarfi yana shiga harami wani lokaci ɗaya daga cikin kafiran ƙurayshawa ya zo ya sa wata igiya ko wani ƙyalle ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya sai da abubakar ya zo ya bangace shi ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah nan ma bai ci ba aka ce to a je a taya shi kawai a yi ta yi aka je aka same shi utuba suka tura ya je ya tattauna da shi idan kuɗi yake so so za a ba shi bukatarsa da 'ya'yansa da jikokinsa duk za a ba su abin da za su kare rayuwarsu kuɗin bai kare ba amma wannan da'awar a haƙura haka idan mata yake so duk gidan da yake so daga cikin gidajen ƙurayshawa ya nuna duk wanda yake so ya zaɓi mata in goma yake so a mishi aure da su idan matsayi ne to a naɗa shi matsayin da yake sama da kowa duk abin da za a faɗa aka faɗa bayan utuba ya gama duk bayanan da zai yi annabi sai ya ta'awizi ya sabo suratul fussilat sai da ya zo fa in a'aradu fa qul anzartukum sa'iqatan
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود yana zuwa kan wannan aya fa in a'radu idan sun bijire fa qul anzartukum to kace na gargade ku ko fa qul anzartukum sa'ikatan misla sa'ikati adin wa thamud tsawa irin ta adawa da samudawa wanda ba sai ce mishi don zumuncin da ke tsakanin mu da kai kai shiru ya sa hannu yake don Allah kai shiru annabi ya shiru ya kada rigarsa ya kama hanya ya gida yana zuwa maimakon ya tafi daban da ake jiransa a jime suka yi sai ya wuce gida abu jahalin na hango shi kasan abu jahalin din nan babban shaidanin suke yana hango shi ya ce kai mutumin nan ya musulunta suka bi shi gida suka ce maganan farko da muke so mu je a bakin ga ka musulunta ko baka musulunta ba ya ce ban ban musulunta ba ban musulunta ba ban musulunta ba ya ce amma ba dan sake tattaunawa da muhammadu ba ai ya ji a jikinsa aka dawo bin manya aka je aka samu babbansa aka ce to ka ɗauki mataki akan ɗanka idan fa haka bai yiwu ba za a yi kaza za a yi kaza bai yiwu ba suka ce to muhammadu mun yarda yanzu ka bari mu haɗu duka e, a, a, a haɗe kawai ko wadatul adiyan ko yawa e, a yi maja e, da ku da- da musulmai da su kafiran makka a yi bautan sulata da uzza na shekara a zo a yi sallah na shekara ya ce ba zai yiwu ba kai karshe sai da ta kai ma har mukata aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai aka yi doka a makka duk abin da musulmi zai sayar kar wani ya saya kuma duk abin da musulmi zai saya kar a sayar mishi eh da haka da haka aka tallata addinin da haka aka tallata addinin da wannan duka bai ci ba aka dawo kan sahabbansa irin su bilal irin su ammar irin su suhaib irin su migdad irin su sumayya aka farma sahabban tunda yanzu an ga shi mai gidan ba zai tabu ba to sai aka dawo kan almajira sai aka dawo kan almajiransa to shine Allah ya ce yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahi suna nufin su bishe hasken Allah da bakinsu wallahu mutimmu nuri Allah kuma sai ya cika haskensa walau kari hal kafirin ko kafire ba su so shi yasa shi musulunci ribar ka da shi wallahi ka tashi kai aiki ka tashi kai in ma baka yi ba zaka bude ido ne kawai kaga aiki an yi nisa an yi nisa ka duba duk masallatan garin nan ka faɗi masallacin da ka san kasa dubu hamsin kafin aka gina shi to ba ga shi ana ta gina ba eh haka ne ba abin da zai tsaya ba abin da zai tsaya ba abin da zai tsaya annabi ya ce musulunci duk wani gida bukka ne ginin taɓo ne wani irin gida ne annabi ya ce musulunci sai ya shiga ko makiyin musulunci na so ko baya so Eh, sai ya shiga to gashi nan yana ta tafiya gashi nan yana ta tafiya a ce arba'in sun musulunta talatin sun musulunta hamsin sun musulunta ana ta musuluntan ana shiga musulunci nan ma don aikin don aikin ba a sa kayan aiki ba ne a ciki za ce maka da a tafi tallan musulunci bukatun waɗanda suke da bukata a cikin waɗanda ba musulmai ba ba sai ku rasa inda za ku ajiye su ba haka ne to su sun yi tallan musuluncin ne a irin yanayin da suka samu kansu a ciki yanzu wajen musuluntarwar ne za a je musuluncin ne za a ce in akwai mai tsohon riga ya bayar mai jomfa da wando ya bayar da irin wannan fa za a tafi waɗanda suka musuluntan a basu e akwai wadda kuma waɗanda suka musuluntan in kowa set goma goma da a mishi yana da halin ya musu haka ne ko ba haka ba haka ne to addinin addinin musulunci addinin Allah ne ko kai ko kar kai da ai ya gwanda ma kai kawai a tafi da kai ka bata a ribibi in ma kaki za a ganka kuma zai tafi ba wanda ya tare musulunci ai malam in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa daga gwarmayan malam wallahi tun da musulunci ya balla makka ya fita wallahi ba inda ba zai balla ba ba inda ba zai balla ba kawai ka sake jiki kai musulunci Allah ya samu dace Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi don ya rinjayar da shi akan kowane addini walau karihal mushrikun Allah ce ko mushrikai ba su so kima yafi kowane addini kima ya fi kowane addinin da ake yi a bayan ƙasa ƙima kwarjini ya fi shi kwarjini shi ma kafiri in an ce musulunci yana jin an faɗi babban magana haka ne shi sa dumaƙin musulunci za ka samu da musulunci yake kwana da musulunci yake tashi da musulunci yake kwana da musulunci yake tashi da musulunci da musulmai yake kwana da musulmai yake tashi saboda addini ne da yake da izza nan kuma a ce maka musulmin za su dawo zuwa ga addinin su mala eh za su dawo su rike addinin su kaskanci zai tashi a kansu walakanci zai tashi a kansu annabi ya ce abinda zai sa ku ga kaskanci da walakanci daga gun kananan mutane da abokan gabanku annabi ya ce watsi da addini watsi da addini daga lokacin da ka rike addininka to ka rike izzarka laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum zikrikum bi ma'ana sharfukum Allah ya ce mun saukar muku da littafi wanda kimar ku darajar ku daukakar ku yana cikin littafin afala ta'qilun Allah ce ba za ku hankalta ba gurgudun yadda musulmai suka yi tsayuwan daka wajen rike littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurgudun kimar su gurgudun darajar su gurgudun yadda suka sake addinin gurgudun kaskantar su da walakantar su gurgudun kaskantar su da walakantar su ba wani abu da zai baka kima wallahi irin addini duk wani kame-kame da za ka yi ka je ka yi kame-kamenka a matsayin hanyar rayuwa amma kar ka ɗauka don ka zama kaza shi zai sa ka yi kima addini shi zai baka kima in ka sake addini ka watsar da kowace irin kima da kake da shi ka watsar da kowace irin kima da kake da shi Allah ce to shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da addinin gaskiya shine addinin musulunci kuma don ya rinjayar da shi a kan kowane addini Allah ce kuma ko mushrikai ba sa so haka zai faru sai na umar yakan ce kunna a zilla fa a azana Allah bil islam fa idabta gainal izza bi gairil islam a zallan Allah ya ce mun samu izza ne da musulunci ya ce muna kaskantattu mu ba komai ba ba a bakin komai ba fa'azzan Allah bil islam Allah sai ya samar mana izza da musulunci ya ce duk ran da muka sake musulunci muka ce muna so mu samu izza da wani abu ba musulunci ba ya ce wallahi ruwa da mu koma eh ya ce kaskanta mu Allah zai saboda ka addininka izzarka addininka kimarka in ka rike addininka hannu bibbiyu wallahi za ka yi izza walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون izza ta Allah ce izza ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam izza ta mu'minai ne ashe a hanyar imani da Allah ake samun izza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu wani bayi da cikakken suturan da zai rufe jikinsa baki daya amma izza ta ko ta ina yana da ita ta ko ta ina yana da ita ba shi da wadataccen abinci ba shi da wadataccen sutura amma kwarjininsa ya kai ko'ina ashe dama ba da riga ake izza ba ba da sutura ake izza ba ba da mota ake samun izza ba eh shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yake cewa idan kuka rungumi duniya kuka sake hidimar addini Allah zai dora muku kaskanci kuma ba zai daga wannan kaskancin akan ku ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma zuwa ga addininku sai kun koma zuwa ga addini sai kun koma zuwa ga addini Eh, waɗansu ba su so a ce a koma zuwa ga addinin nan eh ba su so a ce a koma zuwa ga addini eh kowa sai ya dabaran da ya iya ai wanda ya ga komawa zuwa ga addini shine mafita sai ya koma kai da kaga akwai abin da za a koma sai ka koma ba shi kenan ba amma ba zai yiwu abin da kai kake ganin in an koma ta nan ne da a samu mafita mu da ba mu gamsu da nan ba kuma kace dole mu zo mu bi kullun ya amalu ala shakilati kowa ya bi hanyar da ya ga nan ne mafita haka ne ko ba haka ba amma mu dai mun yi imani da Allah wallahi sai an rike addini a samu izza wallahi sai an bi Allah a samu izza in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne kasar ta Allah ce ko ta wani ce ta Allah ce ta Allah ce abinda muka yi imani da shi kenan mu koma ga Allah mu yi riko da sababi mu koma ga Allah mu yi riko da sababi riko da sababi ba mu koma ga Allah ba ba za mu yi nasara ba sai dai in kuma talala Allah zai mana kuma ba ma fatan haka wannan shine tsarin da Allah ya bayar wa rayuwar bayinsa lokacin da kuka ga abubuwa suna taɓarɓarewa ku koma zuwa ga Allah lokacin da kuka ga abubuwa sun taɓarɓare ku gyara ku tuba ku yi istighfari ku koma zuwa ga Allah ku yi riko da sabubba sai Allah ya taimake ku idan kuma ba ku koma zuwa ga Allah ba kuka ga abubuwa suna garawa yadda ya kamata annabi ya ce to kar ku raba ɗayan biyu talala Allah ya muku Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin